صلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya kun ji wasu masu yawa daga cikin akidojin ahalar sunna ko duk abin da ya shafi zatin Allah da siffofin Allah da ayoyin Allah ba a kunce cikinsu sannan ba a jayayya ta kin gaskiya da sha'anin addini ba a jayayya ga alkur'ani ya sauran dai abubuwan da an kace ko kuma alkur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah ba ne sannan ba a kafirta kowa saboda zunubi muddin dai ba ya halatta zunubin ba inda don zunubi ne ba a kafirta musulmi kenan musulmi bai zama kafiri dole sai da abin da yake na kafirci sai ya yi wani abu wanda a kafirci amma don ya aikata wani abu wanda zunubi ne komi girmansa ba za a ce mishi kafiri ba ko hakan ga kuma yadda ba mu kafirta musulmi mu ahalar sunna saboda zunubi hakan ga kuma ba mu cewa zunubi bai cutar da mutum inga imani saɓanin murja'a murja'a sun sun kace da mutum ya yi imani to ba wani aikin zunubin da zai aikata ba ya cutar da shi duk zunubin da zai ba zai cutar da shi ba yana na matsayin mumini ne ko miya kai kun fahimta to duk waɗannan ba daidai suke ba Allah ka shiryar da mu ya daidaitar da mu akan aqida ta farai to yace wannan rajulil muhsinina minal mu'minina kun muna yin fata ga masu kyautatawa daga cikin muminai muna musu fatar an yi afuwa anhum Allah shi yafe musu daga cikin aƙida mu ahalis sunna ba mu wa kowa fata shari fata alkhairi muke yi ga kanmu da sauran ƴan uwanmu musulmi shine ma'anan muna fata lil muhsinina min al mu'minina ga masu kyautatawa daga cikin mu'minnai mu'minnai masu kyautatawa masu biya Allah to duk da yake muminai ne kuma suna biya Allah amma suna dan talalabiya ko ba su yi suna talalabiya to wannan talalabiya abinda muka yi musu fata an yi afuwa anhu Allah shi yahi musu ita kun ji wannan haka ya kamata ka zamo ga kanka da duk wani dan uwanka musulmi don haka in don mutum musulmi ya aikata zunubi to wannan ba za mu ce lalle sai Allah ya sa shi wuta akan zunubin nan ba a'a kamar yadda akan zunubi ba za mu kafirta shi ba haka ba za mu yi mai yanki da wuta ba don ya aikata zunubi muna mai fa ba Allah ya kira kai ne gafurur rahimun ba to in ba ya gafarta to me hikimar zama ne gafurun in bai rahama me hikimar zama ne rahimun in bai yafiya me zama ne al'afu duk ya kira kansu da wayannan sunayen to muna wa masu kyautatawa daga cikin muminne muna musu fatar an yi afuwa anhu Allah shi yafe musu Allah ka yafe mana duka wa yudkhilahumul jannata kuma muna yi musu fatar Allah shi yafe musu ya sa su aljanna bi rahmatihi da rahmatsa haka ya kamata musulmi ya zama amma kada ka zan dan dan dan wuta da an motsa sai a ce gangare wuta a wannan bai da kyau na fatar kun fahimta kaga wannan sabanin khawarij da mu'tazila jiya na faɗa muku cewa khawarij su adda ra'ayin cewa duk sadda ka aikata laifi inda ya kai matsayin ka ba'ira duk sadda mutum ya aikata laifi inda ya kai ka ba'ira to shi kenan ya fita da addinin musulunci ya zama kafiri kun fahimta su kuma mu'tazila sun kace eh lalle kam da zarin ya aikata laifi wanda ya kai girman ka ba'ira to ba za a kira shi mumini ba imani na ya sance amma kuma su bambancin su da khawarij ba za su kira shi kafiri ba to yana ina sun ka ce huwa fil manzilati bainal manzilatayn to kaga wayannan duk ba malla yace ba mu tare da su a mu dan uwan mu musulmi in mun ga yaya ba daidai ba abinda muka yi mai fatar Allah shi yafe mai ya sa shi aljanna saboda rahamarsa ba za mu ce mai dan dan muta ba kamar yadda ya tabbata cikin hadisi wasu ‘yan uwa biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ‘yan uwa biyu guda mai da'a ga Allah guda mai saba ma Allah to kullum mai da'a ga sai yana yamma yana yamma shi dan uwa ne mai saba ma Allah nasiya wane ka ji tsoron Allah abubuwan ga da haka ya su kawo kallo ba su dace ba ka zanna baka da aiki illa sabon Allah ce kai da Allah rabu da ni ran nan ya gane yana wani aiki na ta'asa yayye mai nasiha ya ce rabu da ni sai ya ce wallahi Allah ba zai gafarta ma ba abubuwan ga da haka sun yi wallahi Allah bai gafarta ma shi yana ganin shi Allah zai gafarta mai tun da shi an na kware shi ka bautar Allah Allah ba zai gafarta ma wancan ba saboda sabon da ya kai sai Allah ya turo mala'ika zuwa ga annabin zamanin man ya ta'alla alallahi Allah a gafar li fulanin qad gafartu lahu wa habattu amalaka wane ne yake rantsuwa ga Allah cewa Allah ba zai gafarta mu wani ba ku haɗa mai na gafarta mai kai ko da ganin kamar kana wasu ayyukan duk ayyukan nan na lalata su to kaji matsala ko shi yasa duk yadda kake abinda a aqida mu mu ahli sunna mu tsaya bainal khawfi war raja'i kada ka sake duk irin abin da kake bisa gare shin da'a ga Allah kawa kanka hukunci ai kai dan aljanna ne ka kai tudun mun tsira a'a baka san mun yo baya cewa aikin karshe Allah ka la'akari da shi to ya za kare to ga duniya mai kwashi kwashi gobe ka san in ta kwashe ka ina za ta kai ka don haka ashe ka ka yanke maka kanka hukuncin kai dan aljanna ne haka ai kuskure hakan ga ganin laifin da wani ka yi shi kuma ka yanke mai hukuncin dan wuta ne ka san yadda zai kare ana gamo da katar ko ba a yi mutum ya annabi ya faɗi mutum zai kashe rayuwa ta yana ayyuka na sabon Allah can ƙarshen rayuwa ta a ce can ga rubuce rubucin da an kai lawal an rubuta dan aljanna ne can ƙarshen rayuwa ta sai Allah ya canza mai ra'ayi ya zo ya kama ayyuka na da'a ga Allah sai ya shiga aljanna hatta ma yakunu baina hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dara'un fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhulaha ba haka annabi ya ce ba kaga ashe kenan ka yanke mai hukunci zanda ya take rayuwa kaga kai kuskure ba wanda ya saka kun ji aqidan mu to yace wala na manu alaihim ba za mu lamunce ba gare ba za mu amince ba wace kalma ta hida cewa abancin aminci wala na manu alaihim ba za mu lamunce ba gare su su musulmi su almuhsinina min almu'minina ba mu lamunce musu menene lamuncewa mu ce wani dan aljanna ne a ba mu haka nan mu ahlus sunna kun fahimta duk irin abin da haki bisa gare shi sai dai mu yi ma kyakkyawan zato muna kyautata zaton wani na Allah ne kamar yadda an hana kuma a ce mu wani shahidi annabi ɗaya ka iya cewa wani shahidi ne wani ya yi shahada kun fahimta yanzu kamar malam ja'far misali marigayi Allah ya gafarta mishi kaga yanzu mu ƴan uwansa ba daidai bane mu ce shahidi ja'far adam ba daidai bane ya saba ma sunna kun kosan dai akan za mu ce akan addini an ka kashe shi ko kuma dama abin da ya shahada shine mutuwa saboda addini to amma ba za mu yanki mu ce mallan Jafar ya yi shahada ba me za mu yi sai dai mu yi mai fata muna fatar mutuwan nan ta mallan Jafar shahada ce in ma muna son mu karaba gaba mu yi mai addu'a Allah don rahamaka ka sanya mutuwan nan ta mallan Jafar ta zan shahada gare shi to shi dai an namu amma mu yi yanke cewa mallan Jafar ya yi shahada wannan ya wuce gona da iri ne haka mallan Albani shi ma kaga akan addini an haka shi to shi ma ba za mu yi yanke malla albani ai shahidi bane shahidi albanin zara a'a muna ya mai kyakkyawan zatun yayi shahada ko ko muna addu'a gare ka ya Allah wannan mutuwa ta malla albani Allah ka sanya ta zan shahada gare shi haka mallam Umar dan mai shiya kaga shi ma an kashe shi saboda addini ba za mu ce shahidi ana nan cikin gari ana shahidi Umar dan mai shiya a kuskure ne me ya nuna mana kuskure ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ɗebi sahabbai an ka ta yi jihadin kafirai garin yahudu an ka ta yi an ka yi jihadi sai kibiya wani ba yahudu ya halbu kibiya ta farma wani sai ya faɗi ya mutu sun ka cewa na kan murna ta tabbatar mai yayi shahada manzon Allah ce wacce wacce muku na gane shi wallahi cikin wuta ka ce subhanallahi ko da an ka ce an ka bincika cikin kaya ne ga wata yar taguwa a baya da ya sace ya ci gululanta to ‘yar taguwan ne za ta kai shi wuta. Taguwa fa, kadiba mutumin da ya imani da manzon Allah, ya bi bayan manzon Allah, an ka ta jihadin kafin rai, kafiri ya halbuki biya ta kashe shi wurin jihadin ga, amma sata taguwa ya hana mai shahada. Taguwa ta baya shawa ya ɗauke cikin ganima ya ɓoye cikin cikin kaya ne. Annabi ya ce taguwan nan na gane shi wallahi yana ci da wuta bal bal bal a kanta. yar taguwa ku kimanta mana ko nawa taguwan nan za ta kamawa ku kimanta to haɗa shi da wanda an ka ba amana ta jama'a ko wace irin amana ce kila ma'aikacin gwamnati ne an aza shi bisa ga wata tsara sai ya ɗebo ya kawo gida nai kun ba ɗiba ta lalura ba eh, ɗiba ta sata ka san akwai ɗiba ta lalura akwai ɗiba ta sata shinkafar ka ta ƙare tsakiyar wata babu albashi kusa ga wani abu na gwamnati ya halatta ka ɗebo ka sai shinkafa ka kawo gida lalura ce duk wanda a cikin halin yunwa bai da haram ko yana da haram bai da haram inda haram take in ana zaune lafiya ana cikin wadata nan haram take shi yasa zamanin sayyidina Umar dan Khattabi da an kai wata yunwa an kai an kai an kai matsanancin hali na talauci da yunwa sai ya rubuta kaddu zuwa gwamnoni ne wanda duk ya sa kada a yanke mai hannu lalura ce na fatar kun fahimta don haka lalura ce to shi to yanzu wanda an ka ba yadda ya yi sata ya ɗebi miliyoyi ko biliyoyi sai ya mutu sai wani ce ya yi shahada in taguwa ta hana wani shahada kai da ka ɗebi biliyoyi da ya za a kai shahada ko ko shugaba ne na masallaci an yi kwamitin asusun masallaci ya saci kuɗin masallaci ya ta ya yi lalura ta yi kun ba ɗiba ya ta sai abinci ba lalu ba lalura ba ce ba mata ta yabba ta ɗiba ta sai magani ba lalurori ne dai na duniya ba sha'a ta yi ya ta wanda ya ga dama da kuɗin asusun masallaci kaka za a iri ne ya shahada ha shi yasa ka ga sannan baka san yayan mutu ba wa alaikum assalam to kun ji don haka sai annabi ya ce bai yi shahada ba na fatar kun fahimta haka wani bawan Allah an ce wurin yaƙi duk waɗanda hadisai suna cikin Bukhari da Muslim duk hadisai ne ingantattu an ce wurin wani yaƙi wani ya yi ƙoƙari yana ta ƙoƙarin kashin kafirai kashin kafirai ɗaya suka yi sai wasu sahabbai sun kaci ka banza Allah kalli bawan Allah can duk ƙoƙarin da a can yana yi ya ce amma ɗan wuta ne sun kaci sha na bai ce amma ɗan wuta ne ƙoƙari a ce yana yana ta kashin kafirai wurin yaƙi sahabi ne sannan kuma ya taya wurin jihadi fi sabila kuma ga kokarin da ya ganin kokari ne sun ga annabi kalli abin da wani a ce yana jik kafin ran da a ce yana ce amma dan wuta ne ai da shi da su duk mashiga su guda sahabbai hankalin su ya taya ba su ce ma annabi kan ƙarya ya kai wani sahabi ya ce sai dai na kama biyan bawan Allah nan ta annabi ya ce ma dan wuta ina nan ina biya ce ana nan ana yaki sai an kai mai rauni an kai mai rauni raunin ko ya yi tsanani don haka da daddare ciwon raunin yadda mai sai ɗaya jawo takobi nai sai ya al takobin sai ya kwanta bisa ga takobi ya kashe kai nai annabi ya gaskiya ko bai gaskiya ba sun fito sun ka cewa annabi ka faɗi gaskiya annabi ka ji wanda ya kashe kai ya dan wuta ne to shi yasa ba a yin shaida ta shahada ga kowa annabi ɗaya adda wannan dama shi da shi da Allah ka faɗa ma abubuwa waɗanda mu ba mu sani ba kun fahimta to shi ne ma'anar wala na manu alaihim ba za mu lamunce musu ba saɓanin wasu ƙungiyoyi na 'yan bida'a su suna lamuncewa ba ku ganin shehunne har rabon aljanna suka yi akwai wanda ya ce duk wanda ya ganai ko wanda ya ga wanda ya ganai to duk ba su shiga wuta duk 'yan aljanna ne man ra'ani an ra'a man ra'ani wanda ya ganan wani ya shehi na ya ce haka nan ko sun ji shehun na sun ce haka nan in ya ya ce haka nan ko wasu ko da yake wasu jingina musu na akai kamar irin abdulkadir jelani shi ahalis sunna ne kan ta gariya eh aka yan baya ne sun gazo sun kai ta jingina ƙarya kamar shehu usmanu misali ba ahalis sunna bane ai kaga shehu usmanu ahalis sunna ne kan ta gariya amma ji ƙarerayen da annan ana ta jinginawa garai kaga nan nesa mu da annan mun san shehu ga littafai na nan mun san aqida tai mu ka sanin waɗannan ƙarya ce irin su wallan ma balaga to ƙarya ce wani ya rubuta ta ce shehu ya rubuta ƙarya ce ba shehu ya rubuta wallan ma balaga to ba amma da wallan ma balaga to zai tashi ya tai Masar ko ya tai Sudan ko ya tai Pakistan ko wata ƙasa duk ahli sunna da sai ce amma kan shi ashe wannan shehu suna ne ɗaya muka shi ba ahli sunna dan bid'a ne to abin da ya faru ga Sidi Abdul Qadir Jilani kenan ya yi ƙoƙari ne ahli sunna ne in kun ka dibi littafi ne algunya ya kawo akidoji na ahli sunna kan tagariya to amma bayan ya wuce mabiya ne sun ka zo sun ka ɗauko haƙƙin Allah sun ka bashi akwai wani malami mutumin Kano ya yi rubutu shi ne ko shugaban kadiriya na Afirka ya rubuta littafi da Hausa na waka yana yana yabon shi Abdulkadir Jelani ya ce tufa na cikin iko nasa ragun hadaya a ido nasa aka saukar abdulkadir ya tsere sa'a ba a cin masa ba ruwan duban da an kai zamanin annabi nuwa cikin shi ya bada shi ya bada umarnin ayi yana yana sadda an kai su ragon hadaya rago wa fada nahu bi zibin ragon nan da an ka fanshi annabi isma'il an ka kawo ma a ido nasa an ka saukar da shi to kaga irin waɗannan duka da sauran karerayen da an ka jingina to shine to mu ahlus sunna ba mu wannan komi girman ka ba za mu lamunce ma ba mu cewa ni kan ya kai tudun mun tsira a kana nan bainal khawfi war raja mu ma fatar samun rahamar Allah sannan muna ji ma tsoron azabar Allah da za ka karkace karkata minti ne aka karkacewa yanzu ga ana shedan na ya karkatar da kai to Allah ya tsare mu shine ma'anar wala na manu alayhim ba za mu amince ba ba za mu lamunce ba akan su wala ya manu makarar lahi illal qaumul khasiruna ba mai amince ma makircin Allah sai mutane hasararru masu hasara ko kamar yadda yake ja cikin suratul an'ami da yake cewa kissa annabi Ibrahim amsar da annabi Ibrahim ke ba mutane nai yace wa kaifa wa kaifa wa kaifa akhafu ma asharaktum wala ta khafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana sai ce fa ayyul fariqaina ahqqu bil amni kaga ga amni nan ko fa ayyul fariqaina ahqqu bil amni in kuntum ta'lamuna sai an ka bada amsa an ka ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna ina fatar kun fahimta to irin wannan aminci mu lamunce mu mutum mu cewa ne kan shi yanzu shi kenan kun fa kamar yadda annabi ya lamunce sayyidina Usmanu lokacin da Usmanu ya sayi rijiya lokacin Madina ana fama da kun san ruwan Madina ba su da daɗi to rijiya guda da daɗin ruwa ita kuma ta Yahude ce in musulmi sun ka zo ya kore su sai annabi ya ce wake sai rijiyar nan ya ba musulmi su sha aljanna ta zangare Usman ya ce ni ya ce iskan bai hudin gida ya ce rijiyar nan ta ka san ita daya da daɗin ruwa madina mutanen mu yan sun ka zo ka kore su ya ce i to don me suka tawa ba sai da addinin su sha mana ruwa ya ce to abin da ka so ka sai dan mai ita ya ce ba za ka iya sayan ta ya ce ka sai su a ya ce to ka shirya ya ce na shirya kaddara a ce yanzu misali wayar ga a ce ka sai sheta a ce tana dubu biyar misali sai a ce ka kawo dubu hamsin an bi ɗaya daidaita to abin da yawa usmani kenan sai ya sa kuɗin da ko ciniki bai kamata a yi ba usman bai bi ɗin lamunci ko ɗari bai kidan kuɗi ya bashi kenan ya ce to shi koya ba Allah da ba yahudawa da kiristoci da musulmi kowa ya zo ya sha ta gani aljanna ta zangare shi ko sannan lokacin da za ana gazotul usra kuma haka usman ya ɗebi dukiya mai yawa shine annabi ya ce to da yau ba abinda Usmanu zai yi na laifi wanda zai cutar da shi kaga annabi ya lamance mai ba abinda Usmanu zai yi na laifi wanda zai cutar da shi bayan wabatsa da yayi sai da ya kawo doki dubu kowane doki da abin hawa nai sannan da takobi wanda zai hau sannan da abincin wanda zai hau sannan kuma ya gamo da dinari dubu kaji maza to irin wannan lamun cewa Allah ɗaya ka ba mutum ita sai annabi amma in bancin su duk wanda ya lamunce mu wani cewa ni na lamunce ma gobe kiyama in mun ka zo zan saka aljiyo wallahi ƙarya ta kai zindir zai tashi bai bai ma da rigar balle ya aljiyo to shine wala na manu alaihim wala nashhadu lahum bil janna kuma mu musulmi ba mu yin shaida lil muhsinina min al mu'minina ba mu yin shaida ga masu kyautatawa na mu'minai da aljanna mu cewa dan aljanna ne kamar yadda yan ɗariƙa ka yi go sai a ce kaga har gafara sai a bashi kuɗi ya bada gafara ya taɓa kanka ya ba gafara ya gwada mun inda ya to ya kai ya gwada ma gafarat da ya baka kaga wannan duk fo wannan ne kun fahimta to shine ma'anar wala nashhadu allahum ba mu yin shaida gare su su masu kyautatawa na mu'min bil janna da aljanna cewa na dan aljanna ne ba mu yin shaida da aljanna ga kowa sai ga wanda Allah ya tabbatar dan aljanna ne ko manzon Allah ya tabbatar da dan aljanna ne kaga Allah alal idlaq ya tabbatar da mu'minnai yan aljanna ne mu'minnai don haka ga dole mu yarda da cewa mu'minnai yan aljanna ne sannan annabi shi koyawa wasu shaida ya wasu albishir cewa dan aljanna Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna abu ubaida fil janna abdurrahman ibn auf fil janna talha fil janna zubair ibn zubair ibn al-auf fil janna eh sa'id fil janna sa'd fil janna ga sunan mutane goma duk ya musu albishir da kun ba su ɗaya bane mutane zai yi wa annabi yawa albishir to kaga waɗannan da annabi yawa albishir su kai tsaye muna cewa ɗan aljanna ne amma in ba su ba komi nagartakka duk irin ɗa'ar da hakewa Allah ba za mu yi ma yanke mu ci da aljanna hake ba amma dai mune ma fata ina fatar kun fahimta wa nastaghfiru li musiihim kuma muna neman gafara ga masu munanawa daga cikin su ba an ce musu almuhsinina min almu'minina ba zaman su masu kyautata da cikin mu'minnai ya sa sun zama asumin ba su zaben Allah kaga suna dan race wata rana ko to muna neman musu gafara ga inda sun kan munana masu munana musulmi yayi ba daidai ba sai mu roƙan mai gafara Allah ba wai da zarin ya saba Allah sai mu ce dan wuta bane wuta yayi yayi laifi kaza giya ya kasha don haka wuta yayi a a a ne mai fata Allah ya gafarta mai kuma ya raba shi da shan giya kun fahimta wani kafa alayhim kuma muna ji musu tsoro inda sun kai ba daidai ba abubuwan da suka yi wa'anda ba daidai muna ji mu tsoron domin laifi ko da makaruhi ne Allah yana da dama ya kama kai azabtar da kai akai ne kaga ashe babu sakewa kuma laifukan ga muna yi duk da zaman musulmi kun muna taka tsantsan amma dai muna laifuka ko ba mu yi to kaga waɗannan muna ji mu tsoron laifukan da suka yi wala naqana duhum amma kuma ba mu yanke musu kauna daga samun rahmar Allah la taqana dumin rahmatillahi inna Allah ya gafiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim to kun ji wasu da cikin aqidon ahli sunna ko sai yace wa alal mu'mini can ga sharhi ya tabbata akan kowane mu'mini an ya take da hadha alladhi qalahu shaykhu ya kudurta wannan magana wannan abu da mallan ya faɗi fi haƙƙi nafsi ga haƙƙin kansa wa fi haƙƙi gairi da haƙƙin waninsa da cikin mu'min na yan uwansa kun fahimta don me ƙala ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wala'ikan lazina ya da'una waɗannan da suke kira waɗanda suke kira ko waɗannan da suke bauta ma irin annabi isa ba an bauta mai ba irin uzairu irin mala'iku ko yabtaguna ila rabbihimul wasila su waɗannan da suke bautan nan mutanen ana ana magana game da mutanen kirkin da an ka bauta ma to yabtaguna suna neman alwasila tsane ila rabbihim zuwa ga saduwa ga su kansu waɗanda ake bautar su annabi isan su uzairun su mala'iku su irin shehu usman duk dai mutumin kirkin da ka san su kansu waɗannan da ake bauta suna neman wasila ne zuwa ga ubangijinsu kun fahimta ayyuhum aqrabu to da su masu bauta musu da su waɗanda an ka bauta ma wahi kusa zuwa ga Allah kaga waɗanda an ka bauta musu ne kusa ko mutanen kirki wayar juna rahmatahu kuma su kansu da ake bautar suna fatan samun rahamar Allah kaga fatan samun rahama ko waya khafuna azabu kuma suna tsoron azaba tai duk cikin su ba wanda ya lamunce maka ne ni dan aljanna ne ko ni na kai tudun mun tsira kowannen su kaga yana ya kashe rayuwa ce bayan alkhawfi war raja inna azaba rabbika lalle azabar ubangijinka na mahadura ya kasance abin tsoro Allah ya tsare mu daga gare ta wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce fala ta khafun kar ku ji tsoron kafirai wa khafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minina in kun zan mu'minai wannan ayi me take karantarwa a ji tsoron Allah ashe duk wanda tsoron Allah ya ta cikin zuciya ta ya lamunce ma kai nai ko ya lamunce mu wani ya bar ji ma wani tsoron abinda zai zo mai daga Allah ya tabbatar da wani shi ya kai tudun mun tsira kaga wannan halaka ce ina fatar kun fahimta wa ƙala ta'ala wa iya ya fattakun wa iya ya farhabun fala ta khashawhum wa khashaw kaga duk waɗannan ayoyin da suna bayani ne suna umarni ne game da tsoron Allah shi tsoron Allah ga kowane mu'mini wajibi ne wa madaha ahlal khawf kuma Allah ya yabi ma masu tsoro nai fa qala yace innal ladina hum lalle waɗannan da suke min khashiyati rabbihim daga tsoron ubangijinsu mushfiquna suna sauna suna sauna daga tsoron ubangijinsu walladinahum da kuma waɗanda yake su bi ayati rabbin game da ayoyin ubangijin su yu'minuna suna yin imani to ga ruwa can nasu ba to ila qaulihi har zuwa inda yace ulaika yusari'una fil khairati waɗannan su ne masu gawgawa ga ayyukan alkhairi wahum kuma su sabiquna masu rigangantu masu tsere ne lahagare ta wafil musnad ya zo kuma cikin musnad na Imam ahmad wa tirmizi da sunan tirmizi an aisha radiyallahu anha qala daga na aisha ta ce qultu na ce ya rasulullah ya manzon Allah allazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajlatun ayan nan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa allazina yutuna waɗannan da ke bada ma ma atau abinda sun ka bayar na ibada waɗanda ke bayar da abinda sun ka bayar wa qulubuhum wajlatun alhali zukatansu suna cike da tsoro shin suwane ne Allah ke magana suwane ne Allah ke nufi huwa alladhi yazni shin shine mutumin da ke yin zina wai sharabul khamra ya sha giya wai surqa ya sata su Allah ke nufi wa'anda ke yin abin da suke aikatawa alhali zukatansu suna cike da tsoro mahu sakon Allah Allah ke nufi qala la yabna tasiddiq ce ko alama yake diya siddiq walakin na sai dai shi wanda Allah ke nufi da alladina yutuna ma atau su ne waɗanda ke ke zoma abin da suke zoma wa qulubuhum wajlan alhali zukatansu na cike da tsoro walakin na rajulu shine mutumin da ya su mu yake yin azumi don Allah wa yusalli kuma yayi sallah wa ya tasadduqa ya sadaka ayyukan ibada kenan ko wa ya khafa amma kuma duk da waɗannan ayyuka yana tsoron Allah ya kubala minhu ba za a karba mishi ba to su ne Allah ke nufi ashe kenan kuma ibada kayita kuma ibadan ma kayita bainal khawfi wa kana fata Allah ya karba ma kana jin tsoron kada ya zan Allah ya karbawa kada ka da bagatatan kai an karba dole na a karba tun ba dole na ba kun fahimta qala al-hasan al-basri rahimahullah hasan al-basri tabi Allah shi mai rahama ya ce su ne waɗanda amilu wallahi bi da'ati wurin fassara ayatan allazina yutuna ma atawa qulubuhum wajlatun yace amilu wallahi da wallahi sun yi aiki da ayyukan da'a sun yi sallah sun yi azumi sun ba da sadaka sun yi kaza ayyukan da'a washtahidu fiya kuma sun yi kokari ga ayyukan da'a sun yi iya kokarin su wa khafu amma kuma sun ji tsoron an turar da alayan kada amai da ayyukan nan gare su tunda mashi'a ce ta Allah mu addolin bauta ma Allah amma shi Allah ba dole ya karba ba mashi'a ce ta shi yana da mai ya karba yana da mai ya rani to sun yi sun yi iya kokarin su amma kuma suna cike da tsoron kada a mai da abin innal mu'mina mu'mini jama'a ihsanan wa khashyatan ya tara kyautatawa da'a ga Allah kenan da kuma tsoron Allah ita ce ɗabi'ar mu'mini wal munafiqa shi ko munafiki jama'a isa'atan wa amnan ya tara saba ma Allah munana aiki da kuma aminci gashi nan shi ke saba ma Allah amma kuma shi ya kwana shehi ai zai cece shi akwai haukar da ta wuce wannan intaha قال العلامة محمد بن عبد العزيز ابن ماني والعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله wasu malamai biyu manya-manyan gingima gingiman malamai sun ce game da fassara wannan magana ta ta imamu ɗahawi sun ka ce ƙauluhu maganar ɗahawi da ya ce wala na shahadu lahum bil janna ba za mu wa muminai shaida da aljanna mu ce mun tabbatar da wani ɗan aljanna ne ko sun ka ce lam ka sani annal ladhi alaihi ahlus sunna wal jamaa abinda ahlus sunna wal jamaa suke akai nai annahum cewa su ahlus sunna la yashhaduna li ahadin ba su yin shaida ga kowa mata min al muslimin wanda ya mutu daga cikin musulmi bi jannatin ba su yi mai shaida da aljanna wala narin ko wuta ba za su yi wani dan aljanna bane haka ba za su yi wani dan wuta bane illa man shahida lahu rasulullahi sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shaida haka nan garai wa aka bara anhu ya bada labari game da shi bi zalika game da haka yace dan aljanna ne ko dan wuta kaga wannan daga bakin manya mun kajiya ko amma dai mu an awa an mu cewa ni dan aljanna ne saboda ayyukan da ya kai na da'a ba mu yin haka nan mu ahlus sunna ko mu cewa ni dan wuta ne saboda ayyukan da ya mutu bisa gare na sabon Allah in dai ba shirka ba to ba mu ba mu yin haka nan yarjuna su ahlus sunna suna yin fata lil muhsin ga mai kyautata aiki suna mai fatan samun rahama Allah fata amma ba yanke ba kun fahimta waya khafuna alal masih kuma suna jin tsoro akan maimuna na suna ji mai tsoron kada Allah shi azabtar da shi amma ba yanki cewa tabbas Allah zai azabtar da shi ba wa bi hada da hakan ga ta'lamu kake sanin ma alaihi kathirun minan nas abinda da yawan mutane suke akai nai idza zakaru alima in sun ka ambaci wani malami au amiran ko wani shugaba au malikan ko wani sarki au gairahun ko wasunsu qalu sai su ce almagafuru lahu gafartacce wani gafartacce kaga sun yi yanki cewa an gafarta mai ko au sakinul janan ko ko mazaunin aljannoni ba ko aljanna guda ba kai ka bashi aljanna kai ka zanna da shi aljannat wa an kamin zalika abinda yafi ciyo daga haka duka abinda ma yafi wannan ciyo qauluhum fadarsu sai su ce naqal illa rafiqil a'la in mutum ya mutu sai ya ce ya ci ranta zuwa ga rafiqul a'la kun fahimta wala shakka malaman nan sun kace babu shakka anna hadha cewa wannan magana qaulun alallahi bila ilmin fadar magana ce ba tare da ilimi ba jingina ma Allah wal qawlu ala allahi bila ilmin shi ko fadin magana ba da ilimi ba a jingina ma Allah adilu shirki daidai yake da shirka Allah cikin Qur'ani ya daidaita su da shirka kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace yace wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ko ya farkon ayat take qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithmu wal bagaya bi ghairi al haqi sai ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana haka yake wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taquluna wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna kaga sai Allah ya hada da shirka da alqawlu ala allahi bi ghairi ilmin wuri guda kun fahimta wa amma al mushriku amma mushriki wanda mun ka tabbatar da ya mutu yana shirka fana shahadu lahu bin nar shi kan kai tsaye za mu mai shaida da wuta don me la'anna Allah qala domin Allah ya ce innahu yadda al'amari yake man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah kuma ya mutu yana yi faqad harrama Allah alaihi aljanna hakika Allah ya haramta aljanna gare shi wa ma'awahu nar makomarsa ita ce wuta wa ma lizalimin min ansar azzalumai ba su da makoma ba su da mataimaka waɗanda za su taimake su kun fahimta to wannan ita ce aqida ahli sunna ya ku jama'a game da ƴan uwanmu gaba ɗaya ba za mu yi shaida ga kowa cewa wani ɗan aljanna ne ba wani kan ya kai tudun mun tsira wani gafartacce ne hakan ga ba za mu yi shaida sai wanda annabi yawa shaida ɗan aljanna ne haka ba za mu wa kowa shaida kuma saboda wani laifi da yaka aikata wanda ba shirka ba mu ce wani tabbas wuta yayi auren rayuwa ta bai komi illa ta'asa ba mu san yadda ya mutu ba yana yanzu ku diba Abu Talib ya kashe rayuwa ta yana shirka ko amma da rashin lafiya ta yi mai tsanani sayyidina ali ɗanai shi ke jinya ta da ya ga uban yayi nisa ya aika a faɗa manzon Allah fa ban ga Abu Talib yayi nisa sai manzon Allah ya taso ko da yanzu ya ga halin da Abu Talib yake ciki yayi nisa sai ya ce ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah ce la ilaha illa kalma guda wanda zan yi ma hujja da ita da Allah ya kaddara Abu Dalib da fadin ta za ta amfane shi ko ba za ta amfane shi ba to duk shirka da yayo baya fa shikenan taro shi kun fahimta to shi yasa baka san yaya yan mutu ba shi yasa ba za ka yi kai tsaye ba amma in mun tabbatar da ya mutu akan shirka to wannan ga hukuncin da Allah ya wa mushriki ba mu da shakku akai ne cewa wuta yayi na fatar kun fahimta amma don ya mutu yana shan giya ko don ya mutu yana zina ko don ya mutu yana liwaɗi ko don ya mutu yana sata ko yana cin riba ko yana sa duk abin da ya mutu yana yi in dai sabon Allah ne ba shirka ko kafirci ba sai aka mu bashi zuwa ga mashi'a ta Allah in sha gafar lahu in sha azabahu ina fatar kun fahimta haka mumini in kwana ya kai masallaci masallaci ya kwana ya haddace Qur'ani kullun azumin nafila ya kai kullun jihadi ya kai bai aji takobi shi ma in yan mutu ba za mu ce mai dan aljanna ba muna mai fatan dai mu dai abin da mun kashe da gare shi ayyukan alkhairi muna mai fatan ubangiji ne mai rahama ya sashi aljanna amma ba za mu yanki cewa dan aljanna bane kun fahimci wannan qala al-allamatu abdul aziz ibn baz rahimahullah shi ko bin baz ya ce shi ma game da waɗannan maganganu na imamu dahawi yace muraduhu rahimahullah abinda an manufa imamu dahawi Allah shi mai rahama illa man shahida lahur rasulu ba za mu yi shaida ga kowa cewa cewa dan aljanna bane sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa shaida bil jannati da aljanna kal ashar kama asharatul mubashshirun bil janna wa nahwihim da masu kama da su kama ya ti zalika fi akhir kalamin kama yadda wannan zai zo karshen maganar sa ma al ilmi tare da sani bi anna aqidatu ahli sunna wal jamaa cewa abinda aqida ahli sunna wal jamaa ash-shahadatu lil mu'minina walmuttaqina alal umumi yin shaida ga muminai da kuma masu tsoron Allah gaba daya bi annahum min ahli jannati wa aljanna ne don Allah ya haka muminai da masu tsoron Allah aqida mu shine yan aljanna ne wa annal kuffara wal mushrikin wal munafiqina kafirai kuma da mushrikai da munafikai min ahlin nar su ko yan wuta ne kama dallat ala zalika al ayatul karimat kama yadda ayoyi masu girma sun ka dalilantar akan haka wasu sunnatul mutawatira da kuma sunna wadda ta kai mutawatira an rasulullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min zalika daga cikin ayoyin qauluhu subhanahu innal muttaqina fi jannatin wa na'imin innal muttaqina lalle masu tsoron Allah ja'alana Allahu minhum fi jannatin suna cikin gonakin aljanna wa na'imin da ni'imomi innal muttaqina fi jannatin wa naharin cikin suratul qamar masu tsoron Allah suna cikin gonakin aljanna da kuma korama wa qawluhu ko wa qawluhu azza wa jalla wa adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin Allah yayi alƙawarin aljanna ga mu'minnai maza da mu'minnai mata tajri min tati al-anhar wadda koran muke gudana karkashin ta khalidina fiya za su dawoma ciki kaga mu'minina alal itlaqi can kuma muttaqina alal itlaqi ko fi ayatin kasiratin cikin ayoyi dai masu yawa ta dullu ala hadal ma'ana wadda ke nuni akan wannan ma'anar wa qawluhu subhanahu fil kuffar su ko ga kafirai Allah ya ce ka gana alal idlaqi mu'minna yan aljanna ne al muttaquna yan aljanna ne alal idlaqi ko ku alal umumi umuman kun fahimta su kuma kafirai ga abinda Allah ya ce yace walladina kafaru wa'inda na kafirta lahum nar jahannama wata jahannama ta tabbatar musu la yuqda alaihim in sun ka shige ta ba za a kashe su ba ba za a yi musu ba za a kare ba za a yi hukunci a kansu ba ma'ana ba za a karar da su ba faya mutu balle su mutu su huta tunda da wata wahala gara mutuwa to wala yukhaffafu anhum kun ba za a yi musu sauki min azabi hada ga azabin darfata ainin koda gwargwadon kyaftawa ijja ba za a wa dan wata sauki ba na azaba 24 hours cikin azaba yake jama'a akwai hadari ko babu amma kuma wannan hadarin shine mutane ka sako sako da shi dan abu bai kai ta hakara ya karya ba su shirye ka yi tsafi ka saba ma Allah ka yadda ka shiga wata aka yi hmm shine wallahi yukhaffafu anhum min azabiha ba za a yi musu sauki daga azabar ta ba sai Allah ya ce kadhalika najzi kullu kafur kamar haka muka saka mu duk wani kafiri da ka sani ka gani kafirai su ko sakamakon su wuta wa qawluhu subhanahu innal munafiqina game da munafiqai ce lalle munafiqai fi darkil asfali minan nar suna cikin magangara mafi ƙasa ko minan nar na wuta walan tajid lahum nasira kun ba za ka samu musu wani mataimaki wanda zai kare su ba fi ayatin ukhra cikin wasu ayoyi da ta dullu ala hadal ma'ana wanda ke nuni akan wannan ma'ana wabillahi tawfiq to kun ji wannan ina fatar kun fahimci abin da mallan ke nufi yace wannan julil muhsinin min almu'min muna fata ga masu kyautatawa da cikin mu'minnai an yi afuwa anhum ko da sun tunda suna da talalafiya Allah shi yafe musu abinda muka yi musu fata samun afuwa wa yudkhiluhum aljannata kuma ya shigar da su wa yudkhiluhum aljannata ya shigar da su aljanna bi rahmatihi da rahmatsa wala namanu alaiha amma ba za mu lamunce akan su ba mu ce wane shi kan ya kai tudun mun tsira ya take a'a wala na shaɗu lawan bil janna ba za mu yi musu shaida aljanna ba wa nastaghfiru muna neman gafara li musiihim ga masu munanawa daga cikin su wa nakhafu alaihim muna ji musu tsoro azaba Allah wala na kanaduhum amma kun ba za mu yanke musu kauna ga samun rahamar Allah ba shine wannan sai malamai sun kace kuma dalili na gaba da ke sa wato a yi fatan samun rahama da kuma ga muminai da kuma neman musu gafara domin malamai sun bibiye ayoyin alkur'ani da hadisai sun bibiye su sai sun ka tsamu abubuwa kusan goma sha ɗaya waɗanda nuna masu munana aiki Allah tabaraka wa ta'ala ga wasu sabubba nan waɗanda ke sa Allah ya tserar da su daga azaba ina fatar kun fahimta akwai abubuwa guda goma sha ɗaya waɗanda ke Allah ke tserar da musulmi masu munana aiki daga azaba su na farko shine tuba ya yi aikin saɓo sai ya tuba Allah na karɓar tuba ko bai karɓa in ya karɓa akwai magana a azabtar sai to ka ji na farko ومن تاب فإنه يتوب إلى الله تعالى Kamar yadda yake cewa ko yace yana faɗin bayi ne na ƙwarai yace walladina la walladina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala ya qatluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznuna wadanga su ne kan takarda ga laifi shirka kashin kai ba bisa haƙƙi ba da zina akwai abin da an gaba gare su sai ya ce wa man yaf'al zalika yalqa asama duk wanda ya aikata ɗaya da cikin waɗannan to zai haɗu da zunubai yuda ablahu al'azabu yawmal qiyamah kuma za a ninka mai azaba ranar kiyama wa ya khalid fihi kuma ya dawoma cikin azaban nan muhana yana abin wulakantarwa sai ce illa man taba don haka akwai tuba ko babu illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima suratu maryam ce fa khala min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'ush shahawati fasaufa yalqauna gayya illa man taba haka da duk inda Allah ya kawo laifi ko ne iri ne sai ya kawo magana tuba sai ya ce sai dai wanda ya tuba ashe kenan tuba akwai tuba don haka koda mutum ya muna aiki in ya tuba sai Allah ya tsirar da shi to shine sababbiya na farko da Allah ke tsirar da masu laifi da cikin musulmi daga azaba tai kun fahimta sai sababi na biyu al-istighfar neman gafara Allah tuba daban neman gafara daban yan an kawo su duka ina fatar kun fahimta istighfari kamar yadda Allah ke cewa ma kana Allah mu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah bai zanya ne musu azaba mutuka kana cikin su kai annabi kaga lamuni ne Allah ya ba al'umma in dai annabi na cikin mu to ba za a kawo irin azaban nan da aka wa kafiran farko a halakar da su gaba ɗai Allah mun ce mana Allah ba zai mana irin ta ba hakan gawa ma kana Allah mu'adhiba Allah bai zama mai azabtar da su ba wa hum yastaghfiru mutuka suna istighfari kaga sababbi istighfari to sai Allah ya dauke ma masu laifi daga cikin al'ummar ba sai Allah azaba sai sababi na uku alhasana ci kyawawan ayyuka kun fahimta wasu mutane Allah ya ce khaladu amalan salihan wa akhar sayyi'an asallahu an an ya afuwa anhum ka gani sun garwaye ga ayyukan kware ga miyagun ayyuka to sababbi ayyukan nan na kware ana fata Allah shi ya yi musu miyagun can ashe Allah na yafi miyagu kamar yadda yace wani wuri yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kun nisanci manya-manyan kaba'irori to inda 'yan ƙanana duka za mu kankare muku su ko da baku tuba ba za a kankare kaga ashe kyawawan ayyuka innal hasanati yudhibnu sayyi'at zalika zikra lidzakirina kyawawan ayyuka suna tahid da miyawu ina fatar kun fahimta kamar yadda hadisai sun ka tabbata wani hadisi annabi ya ce wa'ad bi sayyi'atil hasanat tamhuha in kan muna na aiki to biyo bayan ta da kyakkyawan aiki kyakkyawan ga sai ya shahi mummunan can sai a yahe ma sai a shahi ma mummunan can da kai da su bai kyakkyawan da kai hakan ga annabi ya faɗi yace alwalla tana kankare zunubai in ka wanke hannuwa duk zunuban da ka ɗauka ƙanana da hannuwa sai a suna hita tare da ƙarshen digon ruwa in ka kurkure baki haka in ka shaƙa haka in ka wanke wasu ga duk gabar da ka wanke dai zunuban da ka ɗauka daga waɗannan suna tafiya kaga ashe innal hasanatu yudhibna sayyi'ati ina fatar kun fahimta a kimis salata tsarafayin nahari wa wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna sayyi'ati zalika zikra lizakirina don hakan ga sababbi ya kyakkyawan ayyuka Allah tabaraka wa ta'ala yana dauke yana shafe miyagu sababi na hudu da ke sa a tserar da masu munana aiki cikin al'ummar manzon Allah daga azaba al-masa'ibud dunyawiyya musibbun da ke faruwa kai farma mutun na duniya musibbu me yake sababatar da musibbu sabon Allah ko ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kafirin duk abin da ya same ku na wata musiba to ya same ku ne bima kasabat aydikum sababi abin da hannuwanku na aikata zunuban da kuka yi wa ya'fu an kafirin kun yi arziki Allah ma na yafi da yawa da yawan laifuka bai ma samar da ku ashe wasu ƙwarori na Allah ma ka azabtar da mu saboda su don haka duk abin da shi yasa in tuntube wani bawan Allah yi sai ya istighfari misa ya tuntubin nan akwai wani sabon Allah da ya shi yasa Allah ya sa ya tuntube to shi ko Allah misa in bayi ne da ya kaso sun kai laifi sai ya samar da su da musiba domin duk musiba annabi ya faɗi duk musiba ta samu mutum za ta zan kafara laifuffuka ne mutum ne yana da shiri da Allah Allah na son sa Allah bai son ya azabtar da shi kuma gashi nan yana sabon Allah kun fahimta to abinda Allah zai yi don ya wanke shi inda duk ya saba ma Allah ya dan gyawatsa sai a sako mai wani bala'i ko ga kai ne ko ga iyali ne ko ga dukiya ta yi in bala'i ya cin ma ba kana samun bakin ciki ba to wannan bakin cikin shi zai zama kafara kankara ga zunubanka musiba tana kankari zunubai wadda kasan iska na ga hunturu yin iska ya buga ba kana gan san sami na zubowa ba to kamar haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musiba ke kankari zunubai sannan mun yi hadisi kuma cikin riyadus salihin ko annabi ya ce ma yusibul ma yusibul muslima ko mu'mina min wasabin wala nasabin wala gammin wala hammin wala hazanin hatta shaukata yushakuha illa kafara Allahu biha min khatayahu ba abin da ke samun mumini min wasabin na rashin lafiya ciyon kai ne malaria ne ulcer ce hawan jini ne ko mina na duk abin da rashin lafiya da mura da dan kanoma da dan kakkarai duk abin da rashin lafiya ba wani abu da ka samun mumini min wasabin na rashin lafiya wala nasabin ko wahala wata wahala ta same ka kila wani ka kabi ɗaka yi yawo haƙawahun ka su yi ciyo ka gaji ka yi noma ka gaji duk wata wahala ta same ka wala gammin ko ɓacin rai wala hammin ko baƙin ciki wala hazanin ko sunu duk abin da ya same ka na ɓacin rai ko baƙin ciki ko sunu hatta shaukata ya shafa har ƙayar da ya taka kana ta ka taka ƙaya illa kafara Allah ga min ka ta face Allah ya kankare mai zunubai ne kaga ashe kenan musibbu kankara ne ga zunuban mumini shi yasa annabi ya ce za a habba Allahu qauman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhita fa alaihi sakhatu in Allah na son mutane sai ya jarrabe su da bala'i in bala'i ya ce ma me zai faru sai makiya su kama dariya shamatatul adai wasu ka dariya kansu kan suka dariya tun da kai ɗau haka ce yanzu me za ku ce lokacin da an gaci wani ana rali yau ha to don haka wasu kawa rali kaga shi don haka kaga in musiba ta cin ma sai maki shi maki ya samu abincin kasuwa ya samu abin dariya bai san kamata in kana kiyaye da mutum kaga musiba ta cin mai kai kuka don musiba alheri ce ga mu'mini hmm idza ahabba Allahu qauman eh ibtala bancin shi dai akwai hadisan Anas wa Tirmidhi ya fito yace yusib minhu ya farkon hadisi yake mai cikin riyadus salihina in Allah na son masu mutane ya sun min sai ya samar da shi da musiba ta ke eh kai an kai gabas kai yamma to ka gani don haka ka ashe musiba kenan alheri ce ga mumini ko shari alheri ce don me saboda Allah na kankare mai zunubai duk abin da zai zama kankarar zunuban ga jama'a ai alheri ne gare mu to kaga inda duka saba ma Allah Allah ya samar da kai da musiba ko da haka zuwa inda Allah baka da tsohonin zunubi an azabtar da kai tunan duniya bai hi ma a tara ma su a kama ka da su gobe kiyama to ka gani to ka ga musulmin da ke samun musulmi kankara ne ga zunubai ne ko kamar lokacin da wafil musnad ya zo cikin musnad na imamu ahmad ya ce annahu lamma nazala qawluhu ta'ala lokacin da fadar Allah ya sauko da Allah ya ce man ya amal su'an duk wanda ya aikata wani mugun abu yujiza bihi za a sakan kame da abin nan qala abubakar sai hankalin sahabbai sun kata sai sayyidina abubakar ya ce ya rasulullah nazalat qasimatu zahir aya wadda ke karya bayan mu ta sauko ita ce qasimatu zahir mai karya baya wa ayyuna lam ya'mal su'an ga abin da Allah ya ce duk wanda ya aikata wani mugun abu za a saka mai da abin nan to cikin mu abba ya aikata mugun abu manzo Allah kenan duk mun halaka fa qala sai annabi ya ce ya ababakar alasta tansibu baka wahala alasta tahzanu baka bakin ciki alasta yusibuka la'awai rashin lahiyoyi ba su samun ka fa zalika ma tujzauna bihi to waɗannan musubbin su ne abin da ake saka muku da shi yace to mun yi arziki sai sababbiya na biyan da ke sa masu munana cikin al'ummar annabi a tsere da su daga azaba azabul kabari azaba kabari ba azaba kabari gaskiya ba ce gaskiya ce to me zai faru azaban nan ta kabari kankara ce ga zunubanka kun fahimta sababbiya wani mumini ya saba ma Allah kuma duniya Allah bai azabtar da shi ba kuma ga zunuban kuma Allah bai son ya kama shi da zunuban gobe kiyama don haka ranar kiyama sai a sa kabari ya mace shi a sa kunama kabari ta halbai zafi duk dai azabobin kabari dai annabi ya ba mu labari game da azabar kabari Allah kai mana tsayi daga azabar kabari to azabar kabari in dai an kai ta ga mumini ka fara ce ga laifuka ne ko da yaka zuwa an shahi an azabta sai cikin kabari kaga ya dai hauta madalla to kaga azabar kabari ita ma Allah tsare mu daga gare ta kun fahimta don haka ashe ko ita alheri ce amma dai Allah tsare mu daga gare ta to sababi na shidda du'a'ul mu'minina addu'ar da yan uwa ne mu'minne kai mai wastighfaruhum da neman gafara su fil hayati sadda yake da rai wa ba'dal mamat bayan ya mutu sadda yake da rai musamman in kana amfanar mutane kila dan kasuwa kana taimaka ma makwabta kana taimaka makarantun nan islamiya don Allah su ma addu'a ko ba su yi to sababi addu'an nan Allah zai yake maka zunubanka addu'ar da wasu kai ma hakan ga kuma in mutumin kirki hake in mallami hake duk wanda aka karanta su ko masu amfani kana za jin wa'azin ka suna amfa Allah ya saka mu wanda alheri wallahi gare shi ne ji sunna kaza ko gare ni fahimci sunna gare shi na karanci risala ko bulugul marami ko littafi kaza dai su nema addu'a ko ba su yi ma to wannan addu'a ka fara ci ga zunubanka haka bayan ka mutu in kana amfanar mutane ko amfanin duniya ko na addini Allah bai sa su bai yi ma addu'a za su ci gaba da yi ma addu'a hakan ga bayan addu'ar da aka yi ma khususan taka kuma akwai addu'a ta wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya kaga ka shigo dai to duk ka fara ci kun fahimta zunubin da accan maki na kallon Allah zai kama ka da shi Allah sai ya yi masa biya addu'ar da ƴan uwanka kai ma sai sababiya na bakwai ma na bakwai ma yuhuda ilayya ai rubuce kenan ma yuhuda ilayhi ba'da al-mauti abinda aka yin kyauta gare shi bayan ya mutu bayan ka mutu jiya ba mun yi zama tabnu adama in qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu to ka badda dan sai ya samu wani wane shirya don Allah sun nake ga azumin ga ka tafi ka yawan baba na umra sai ya biya dauki mutum ya biya shi kuɗi da na cin abinci da kuɗin jirgi da na komi da komi ya yi umra to umran na Allah akai baba na lada ana kai mai ko ba akai mai ana kai mai ka gina masallaci ka ce na ba sai wakafi ga ubana akai mai lada za a kai mai lada kaga abin da aka ba su wa kyauta kenan bayan ka mutu in ka bin masu yi ma kyauta kaga duk ana kankare ma zunuban ka saboda shi min sawabi sadakatin na ladar sadaka wani ya sadaka ya ce a kai ma lada au qira'atin ko karatu da yake an yi sabani in an kai karatu ana kai ma lada ko ba a kai ma au hajjin ko hajji wani hau zalika da makamancin wannan kaga duk ana yin su a ce a ba a ba wani lada a kai mu mahaifina ko mahaifiyata ko wani lada asababu samin sababi na takwas ahwalu yawmal qiyama tsoraci tsoracin da za su samu mu'minai ranar kiyama wa shada'idu da tsananin ranar kiyama duk su ma ka fara ne ga zunuban mu'mini Allah bai son ya sa ka wata to sai ka hadu da matsanancin hisabi a tsananta ma amma dai at the end of zai a ci to wuce kun fahimta kamar nan alƙali ya ta wahal shi ga shari'a amma ƙarshe dai ba gaskiya ba ana haka nan ba to irin haka nan don haka tsoraci tsoracin da za su samu mumini ranar kiyama su ma kafara ne ga zunubai ne Allah shi kare mu da kariya ta sababi na tara ma tabbata fi sayyihin shine abin da ya tabbata cikin bukhari da muslim annal mu'minina cewa mu'minnai idza abaru sirata in sun ka tsallake sirati wuqifu ala qandaratin za a tsayar da su akan wata gada bainal jannati wan nar gada tana nan tsakanin aljanna da wuta fayu kutasu li ba'dihim min ba'din sai ayi kisashi ga kisasi ga sashin su daga sashi duk wanda ya zalunci wani sai ya ce ya rama da kai da wanda ya zalunci da wanda anka zalunta duk an yanke muku hukuncin ya aljanna amma ba a shiga aljanna da haƙƙin wani don haka sai a tsaishe ku gadan nan sai a yi kisasi kun fahimta a hiddan mai hakke ne fa idza huddubu in an ka tsalkake su wannan ku an ka tsalkake su udina lahum sai a yi musu izini fi dukul janna ci to sannan ku shiga sai ku shiga shi yasa za a shiga abin ga babu mai bakin cikin wani abin ga wanda za'ana ma fi su durihim min min gillin ikhwana ala sururin mutaqabilina ka gani asbabul ashir sababiya na goma shafa'atu shafi'i na ceton masu ceto ba mun yi ceto ba bai cikin wannan littafi na ukan ceto ashe za a ba wasu ceto to kuma duk da yake ka kasa sai ka haɗo cikin ceton wani sai a saka cikin waɗanda za a ba shehu usmanu ko waɗanda za a ba abubakar gumi ko waɗanda za a ba kabiru gombe misali kun fahimta a ce mallan kabiru gombe to ka ceci da limamin yabo da sai ce to liman bismillah eh za a ba wasu ceto ko za a ba annabawa ceto za a ba muminai ceto za a ba salihai ceto za a ba malamai ceto sannan shi allan kai ne zai ceci wasu da kai ne kuma duk a ce kaka su ce shigowa cikin waɗanda duk a bakka kana ina ka kai kuwa su kakaci Allah shi a gaje sai na goma sha ɗaya sababi na goma sha ɗaya afu arhamar rahimina rangwamen da Allah arhamar rahimina zai yi zai wa wasu afuwa ba ma tare da sun tuba ba kun fahimta kamar yadda yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara in an yi shirka da shi kuma an mutu ana amma duk abin da bai kai shirka ba yana gafara ga wanda ya so ba tare da an tuba ba ka mutu kana shan giya sai ce an yahe ma shaye shayen ta yaka shiga aljanna ka mutu kana zina baka tuba ce an yahe ma ka mutu kana sata ce an yahe ma in dai ba shirka dai in dai kan mutu kana ita kan ba a yahewa amma in bancin ta Allah na iya yahe duk abin da ya gara ko da ba a tuba ba to waɗannan su asbabiya guda goma sha ɗai waɗanda ko da mutum ya mutu yana laifi to kaga sababiyar su suna zama sababiya ka kare ka daga azaba to shi yasa ba za mu yanke ga duk wanda an mumini shi a dan wuta bane ba za mu yanke tsammani ga duk wani mumini ba amma in mun gani yana saba ma Allah kuma muna ji mai tsoron abin da saban Allah nan zai kai shi gare shi tun da gafarta ko ba kowa Allah ya ce balle man ya sha'u ya ce kana cikin wanda ya kasan ga ko baka ciki nan gizo ka nan gizo ka saka to Allah ka shiryar da mu wal amn wal iyas aminci lamun cewa mutum ya saki jiki ya ce ni na hautu da mun tsira shine amincin ko kamar wala ya munu makarar lahi ba mai amince ma makircin Allah illal qaumul khasir to wannan amincin wal iyas da kuma yanke kauna ba ha ganin two, two opposite things ne abubuwa guda biyu ne masu sabani da juna wayanda sa mu juna wannan mutum ya lamunce wannan kuma ya yanke kauna kai abinda wani kai ya za'i Allah ya gafarta mai ko abinda nika ya za'i Allah ya gafarta min zunubi kaza da nika shine yanke kauna Allah ce kada mu yanke kauna qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafur ba shekar ba kwanaki mun kai cikin suratul zumar to sai ce wal amnu lamun cewa mutum ya ba kai ne rijista ta shi ya kawo tudun mun tsira ko ya ba wani lasin na ya hau tudun mun tsira wal iyas da kuma yanke kauna ga rahamar Allah ga kanka ko ga wani yankula ne waɗannan biyu suna cirantarwa an millatul islam daga tafarkin musulunci gaba ɗaya sun saba mu tafarkin musulunci ba za a amintar da kowa ba ba za a yanke ma kowa kauna ba wasa bilul haƙi abinda a tafarki na gaskiya bai na huma yana tsakaninsu mutum ya tsaya tsakiya bayanal amni wal iyas bayanal khawfi war raja to shine tafarki na gaskiya ko li ahlil qibla ga duk wani musulmi ka tsaya tsakiya ga kanka da duk wani musulmi hukuncin da ya kamata kai yajibu an yakuna al abdu wajibi ne bawa ya zan khaifan rajiyan mai tsoron azabar Allah ga zunubai ne mai fata samun rahamar Allah saboda Allah mai rahama ne fa innal khawfal mahmud as-sadiq domin tsoro wadda an godadda kuma ta gaskiya ma hala bayna sahibi wa bayna maharimillah ita ce wadda ta sha makance tsakanin mai ita da abubuwan da Allah ya haramta in dai da gaske kana tsoron Allah to mi tsoron Allah nan zai sabubantarwa gare ka ka nisanci sabon Allah ka ce kana tsoron Allah amma kuma ga kanan sabon Allah ba wanda ka bari da gaske kana tsoro ne a ba ka tsoro ne kun fahimta fa idza tajawaza zalika in ya tsallake haka to khifa minhu al-ya'su wal qanut ana ji mai tsoron yanke kauna kun fahimta warja'ul mahmud ita ma kauna wadda ake gode maga shari'a raja'u rajulin wato ita ce kaunar mutum amila bi da'atin lahi wanda yayi aiki da da'ar Allah ala nurin min Allah akan haske da wurin Allah fa huwa rajin yana mai kauna li thawabi ga samun sakayyar Allah aw rajulin koko mutum aznaba zamban da yayi wani zunubi sun mataba minhu illa Allah sanne tuba zuwa ga Allah fa huwa rajin li magfirati yana mai kaunar samun gafara Allah wannan ita ce haka ya kamata musulmi ya za qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda sun kai imani wal ladina hajaru da waɗanda sun kai hijira wajahadu fi sabilillah kuma sun kai jihadi cikin daga tafarkin Allah wallahi waɗannan yarjuna rahmatallah suna fata samun rahmar Allah ba a ce yanke za a ba su suna fata akwai wasu ayyuka cikin musulunci da an gaba ga waɗanga imani da hijira da jihadi amma kuma kaga ba su yi yanke ba suna fatan samun rahamar Allah su biya waɗannan ayyukan da sun kai wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ga sauran laifukan da suka yi amma idza kana rajulu amma in mutun ya zama mutamadiyan wanda ya doge fit tafrid ga sakaci ga ayyukan addini wal khataya da zanubai yarju rahmatallahi ko eh yarju yana fatan rahmatallahi samun rahama Allah bila amalin ba tare da aiki ba yana fatan samun rahama amma kuma aikin addini ko guda bai yi sannan ga sakon Allah can yana yi ga sakaci ga ayyukan addini amma kuma yana ne ya buɗe ciki wai rahama Allah ya kaso kamar yan gafuriya kenan wata ɗariƙa ce gafuriya ibada ko guda ba su yi sannan sakon Allah ba wanda sun ka bari in kai masa magana lokacin sallah ya ce rabbun gafur in sun kai zina kai ka ji tsoron Allah ce rabbun gafur sune yan gafuriya to irin kaga sun rudi kansu ina aka fata samun rahama Allah ga wanda ke taka tsantsan ga saba ma Allah kuma yana gurgurun kokari ga da'a ga Allah fa hadha huwa al-garur wannan shine ko eh huwa al-garur shine rudadde watamanni ko wa hadha fa hadha wannan wanda yayi sakaci ga ayyukan da'a wanda ya faifaye ga ayyukan zunubi he wal khataya da zunubai yarju rahmatullah kuma yana fatan samun rahama Allah bila amalin ba tare da wani aikin alkhairi ba fa hadha wannan huwal garu shine ruduwa wa tamanni da kuma guri war raja'ul kadhib da kuma fata ta ƙarya in dai da gaske kana fatan samun rahamar Allah to me zai kusantar da kai ga samun rahamar Allah yin da'a ga Allah da nisanta abubuwan da Allah ya hana kun fahimta ala abu ali aru zabari rahimahullahu wani da ake kira abu ali aru zabari Allah shi mai rahama ya ce alkhawfu war raja'u tsoro daga azabar Allah da fatan samun rahamar Allah kaja na haye da'iri kamar fikafikai biyu ne na tsuntsu tsuntsu na iya hira ba da su ba izastawaya in sun daidaita fikafikai biyu na tsuntsu istawa ɗayar sai tsuntsun ya daidaita watan maɗaira nuhu kuma fira ce sai ta cika ya yi fira salon alum wa idza na ƙasa ahaduhuma amma in ɗayansu ya rage fiffike guda ya fi guda wa qafihin na ƙasu sai ga wata nakasa ta same shi bai iya hira yadda ya kamata wa idza zahaba amma in duk fikafikan biyu sun ka tafi kun babu ko guda sara ɗa'iru to tsuntsun zai zama fi haddil mawuti daidai yake da matacce don bai iya zuwa ko ina wa karma da Allahu ahlul khawfi war raja Allah ya yabi masu tsoron azaba sai da neman rahama tai da kaulihi da zance nai yace amman huwa qanitun shin wanda ya zama ya da'a ana al-laili lokutan dare sajidan yana mai sujuda wa qa'iman yana mai tsayuwar dare ya hazarul akhirata yana tsoron lahira wayar jura hamata rabbi kuma yana kaunar samun rahama ubangiji nai kaga ya hada tsakanin tsoro da kauna ya hada bainal khawfi war raja al-aya ila akhir al-aya wa qala kuma Allah yace ta tajafa junubuhum anal madaji mutanen kirki sashin jikinsu yana nisanta daga wurin kwanciya in dare ya bayan sun dan kwanta sun ruruma sun ba idanu da jiki hakkin su kuma sai a tashi yadmi suka yi yad'una rabban su kama bautar ubangijinsu khawfan wa dama'an suna tsoron azaba ce suna kaunar samun rahama ta faraja'u don hakan ga fatar samun rahama yastalzimul khawfa yana lizimtar da tsoro duk wanda ke fatar samun rahama Allah to dole a samu tsoron Allah cikin zuciya ta kun fahimta walau la zalika in ba in ba don haka ba lakana amnan to da fatan nan ta za amincewa daga azaba Allah wal khawfi shi ma tsoro yastalzimu raja yana lizimtar da fatar samun rahamar Allah duk mai tsoron Allah kuma shi yana fatar samun rahamar Allah wala wala zalika in ba don haka ba lakana kanu dan da tsoron nan ya zan yanke kauna wa ya asan da yanke kauna daga rahama Allah wa kullu ahadin kowane mutum idza khiftahu in ka ji tsoro nai mi za kai in kana tsoron mutum mi haka haribta minhu sai ka gudu daga gare shi ko illa Allah ta'ala in banda Allah shi kan fa innaka idza khiftahu in ka ji tsoro nai harabta ilai gudu za ka yi wa kuma zuwa inda yake duk wanda haka tsoro gudu haka ka bar shi kai ya cuce ka amma Allah in kana tsoro nai to shi kowa haka ya ƙara kusanta ta yi Allahu akbar fal khaifu don haka mai tsoro haribun min rabbihi ila rabbihi shine wanda ke gudu daga ubangiji ne zuwa ga ubangiji ya gudu daga duk abin da ke kusantar da ubangiji zuwa ga abin da ke daɗaɗa mai وفي الصحيح يازو cikin Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi ya kula Allah azza wa jalla Allah mai girma da bawa yana cewa hadisi na kursi kenan yana cewa ana inda zanna abdi bi ni inji Allah ina nan gun zaton bawa na gare ni fal yazun nabi ma sha don haka ya zaci duk abin da yake so game da ni duk yadda ka zaci Allah haka zaka iska mai in kana zaton Allah mai rahama ne zaka iska mai Allah mai rahama in kana zaton Allah mai azaba ne zaka iska mai mai duk yadda haka zaton Allah haka zaka iska mai don haka a kyautata zato ga Allah yara muka Allah fi sahihi muslimin an jabir radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul jabir yace naji manzon Allah yana cewa qabla mauti bi salatin gabanin mutuwa annabi da kwana uku kwana uku kayan annabi ya mutu na ji shi yana cewa la la ya mutan na ahadukum kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu illa huwa yusunu dhanna bi rabbi face yana mai kyautata zato ga ubangijinsa wala hadha kila saboda haka an kace innal abda lalle bawa yambagi yana kamata an ya kuna raja'uhu wato kauna ta ga rahamar Allah ya kasance fi maradihi cikin lokacin da yake cikin rashin lafiya arjahu ya firin jaye min khawfihi daga tsoro nai in mutum na cikin rashin lafiya to ya rinjayar da janibin raja'u bisa ga janibin khawf ya rinjayar da kaunar rahama Allah bisa ga tsoron azaba ta kun fahimta bi khilafi zaman da sai sabanin lokacin lahiya amma in yana lafiya lau fa innahu yakuna yakuna khawfuhu tsoro ne zai kasance arjahu mafi rinjaye min raja'i daga kaunar rahama wa qala ba'dhum wani da cikin malamai ya ce man abadallaha bilhubbi wahada duk wanda ya bauta ma Allah saboda so kawai babu tsoro fa wa zandiko ya zan zandiki shi yana bauta ma Allah kawai akan son Allah kamar yadda kiristoci ke yi wa man abadahu bil khawfi wahada wanda ko ke bautar Allah da tsoro shi ko tsoro ɗaya babu fatar samun rahama tai fa wa haruriyun ya zan dan haruri so ne ne haruri a'a khawarij garin da khawarij na fara bullowa shine harur wanda wanda an mutumin garin sai a ce haruri ba kawarije kenan wa ruwaya kuma an ruwayato wa ma abadahu bin rajayawa da duk wanda ya bauta ma Allah da kawannar samun rahama ta ita ɗaya babu tsoron azaba ta fa huwa murji'un ya zan murji'i wanda ke cewa la yadurru dhanbun ba'da al-imani ko wa man abadahu bil hubbi wal khawfi ko warraja'i wanda ya bauta ma Allah bil hubbi da sun Allah wal khawfi da tsoron azaba tai warraja'i da kuma fatan samun rahama tai wa huwa mu'minun muwahhidun shi an mu'mini mai kadai ta Allah haka aka son kenan ka zama wa qawluhu da kuma fadar fada tai shi mallan mai mun koma ma a kirat dahawiya imam dahawiya ce wala ya kharujul abdu min al imani bawa bai fita daga imani ya zan kafiri illa bi juhudi ma adkhalahu fi sai ya musanta abin da ya shiga sai cikin musuluncin nan me yake son ya ce raddi yake son yawa khawarij da mu'tazila wa'anda sun kace da kai kaba'ira ka fita yace a ko alama ba abin da ke fitar da bawa daga imani sai ya musanta abin da ya shiga sai min shiga sai cikin musulunci kalmar shahada don haka sai ya musanta ta ko ko to bari mu ɗauka imani dama kalmar shahada ba kalmatul imani ake kiranta ba imani don haka sai ya musanta imani sannan ɗaya ka amma don ka yi zina ko sata ko shan giya ko kaza wa'annan walau imani ne saka musan imani ne kaga wannan duk bai hishe ka ba to kaga wannan yana yin raddi ne ga khawarija da mu'tazila ko qala al-allamatu abdul aziz ibn baz bin baz rahimahullahu ya ce game da sharhin wannan magana ta imam an-nawawi yace hadal hasar wannan takaita magana da ya koko bari mu hara da sharhi yashiru sheikh ibn abil izz al-hanafi yace malam dahawi yana ishara ne ila raddi zuwa ga yin raddi alal khawarij akan khawarij wal mu'tazila da mu'tazila fi qawlihim gazancin su bi khurujihi min al-iman cewa mutum ya fita daga imani birtikabil kabira saboda kawai ya hau kaba'ira sun ce da ka aikata kaba'ira ka zan kafiri wa fihi taqrirun kuma cikin wannan magana ta imamu dawi cewa wala yakhruju al-abdu min al-iman illa bi juhudi ma adkhalahu fihi taqrirun lima qala awwalan tabbatarwa ne ga abin da shi imamu dawi ya faɗi da farko jiya yace wala nukafiru ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin ba mun yoshi ba jiya ba mu kafirta kowa da cikin mutanen da na yadda da alƙibla musulmi kenan bi zambin saboda zunubi malam yastahilla muddin ba ya halatta zunubin ba wata kaddamar kalamu ala hadal ma'ana to shine sai sharhin sai bin baz ya ce hadal hasar wannan takaita magana da imamu ɗawa ya ce walla ya kharjul abdu min al imani ba abin da ke fidda bawa bawa bai fita daga imani illa bi juhudi sai da musul ma adkhalahu fi abin da ya shiga sai kenan imamu ɗahawi ya ce sai ka musanta abin da yake imani ne sannan kake fita ko sai bin baz ya ce wannan hasari da yayi fihi nazarin akwai abin dubi ciki don me fa innal kafir domin kafiri ya dukulu fil islam yana shigowa musulunci ne bi shahada ta kalmar shahada idza kana la yantiqu bihi ma in ya zan bai taba hurci da su ba wanda bai taba hurci da kalmar shahada in zai shigowa da mi zai shigowa da su sai ya faɗe su ya shigo fa in kana yantiqu bihi ma in ko yayi furci da su da khalifil islam yana shigowa musulunci ne bi taubati da tuba mimma aujaba kubra daga abin da ya wajabtar da kafirci kafirta dai wa qad yakhruju min al-islam yana hita daga musulunci bi gairil juhud ba sai ya musanta ba akwai abubuwa yawa da an kawo hukuncin ridda ne kuma ba musu bane kaga nan ya nuna sai ya musanta ko to li asbabin kasiratin domin sabubba da yawa bayyana ha ahlul ilmi malamai sun bayyana su fi babu hukumil murtad ga babin hukuncin wanda ya ridda min zalika daga cikin abin da ke fitar da mutum ga musulunci la'anuhu fil islam sukan musulunci da ƙaryar banza aufin nabi ko ko suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama aw istihza'uhu billahi ko ko izgili yayi izgili ga Allah wa rasuli da manzo ne aw bi kitabi ko da littafi ne aw bi shay'in ko yayi izgili da wani amin shar'i na shari'a Allah subhanahu wannan duk kafirci ne li qawlihi subhanahu domin fadar Allah da yace qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab Qul abillahi yanzu da Allah wa ayati da ayoyinsa wa rasuli da manzonsa kuntum tastazun kun kazan kuna izgili la ta ta doka ku gitta wani uzuri cewa wasa ta ku kai kar kafartum kun kahirta ba da imani ko ashe izgili da duk abin da ya shafi Allah ko manzon Allah ko ayoyin Allah kafirci ne wa min zalika kuma daga cikin abin da aka kafirci ibadatu lil asna bauta gumaka da ya bauta mu gunki ya zan kahiri gunkin nan na mutum ne ko na icce ko na duci awil ausani ko gumaka auda auta wal amwat ko ko kiran matattu ya tuntube ce shehu ko wane shehu in shehun kwarai in mugu ka kira ka zan kai kun fahimta wal istighathatu bihim da neman agaji ga shehu ka agaje mu mota ta kwabe shehu ka agaje mu shehu ka cece mu ka zan kai ko wane shehu ko ka kira in shehun kwarai in mugu tun da cikin shehun nan akwai na kwarai akwai mayagu ko wa dalabuhu minhumul madada da kuma neman taimako daga gare su su su matattu wal auna da da da, da agaji wa nahaw zalika da abin da ya kama da haka la'anna hada domin yin haka yunaqidu qawla la ilaha duk yana walwal la ilaha illallah la'anna hata dullu domin ita la ilaha illa tana nuni ala anna al ibadata akan cewa ibada haqqul lillahi wahdahu haqqi ne ga Allah shi kadai wa min ha daga cikin abubuwan da da ayyadda addu'a ukira wal istighatha neman agaji war ruku'u da yin ruku'i wasu juda yin sujuda wa zabu da yanka wa nazar da yan alwashi wa nahwu zalika da makamancin wannan yin ɗaya da cikin waɗannan ga wani wanda ba Allah ba duka ridda ne faman sarrafa shay'an min duk wanda ya juyar da wani abu na waɗannan abubuwan da gairi Allah ga wani Allah min al-asnam na gumaka wal awsan da gumaka wal mala'ika da mala'iku wal jinn da aljannu wa ashabil qubur da waɗanda a cikin kaburbura wa gairi da wasu su min al-makhluqi na halittu faqad ashraka billahi ya shirka da Allah wallam yuhaqqiq qawla la ilaha bai tabbatar da zancin la ilaha illallah ba ko da ya faɗe ta to ya nuna tawargita ya faɗi wa hadhihi al-masail waɗannan matsaloli kulluha dukkan su tukhrijuhu min al-islam duk suna hisse daga musulunci bi ijma'i ahli al-ilm da ijma'in mallamai wa hiya laysa min masail al ba su ko cikin matsaloli na musu shi ko ya ce illa bi juhudi kun fahimta wa adillatuha ma'lumatu min al-kitab wa daluluwan waɗannan abubuwa cewa duka ridda ne sun zo daga alqur'ani da sunna wa hunaka masailu ukhra akwai wasu matsaloli na da bambancin waɗannan kafiratun masu yawa ya kafir ga almusul da musulmi ke kafirta da ita wa hiya la tusamma judan kuma duk ba a kiran su musu wa qad dakara al ulama malamai sun ambace su fi babi hukumil murtad cikin babin hukuncin wanda ya ridda faraji a in shi'ita ka koma musu in kana so wa billahi tawfiq ina sai mu tsaya nan ko to Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da mu akan aqida ta ahlus sunna duk inda kuskure yake ga aqida mu Allah ka ba mu iko mu gane mu gyara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika